أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين الفاتح الخاتم قائد الجر المحجلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta talata wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan rabiu a ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas za mu ci gaba da tafsiri a cikin suratul baqara har yanzu za mu tashi aya ta ɗari biyu da saba'in da tara ne ko? ko da tamanin saba'in da tara masha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بهمز من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم muna cikin maganan tsawa da Allah subhanahu wata'ala yake akan maganan karɓan kuɗin ruwa mutum ya bada bashi kuma ya nemi sai an ƙara masa wani abu a kai dama yi magana akan ciyarwa ne tausaya marasa shi ta hanyar zakka da hanyar sadaka kuma sai aka zo aka faɗo cewa to akwai wanda su kuma su ba ba amma zakkan suke so ba ba sadaka suke so a wurin ka ba bashi suke so kawai za su biya ka to kuma sai aka sai wannan din aka shari'a ta samu yayi karo da wani mummunan al'ada kuma shi ne maimakon kai mai sadaka mai zakka mai kyauta kuma ma wai sai kana ƙara wani kuɗi akan abin da ka bayar bashi don ka tsotse talaka to aka yi ta faɗa akan wannan to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce a ƙarshe dai ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar sauran abin da ya rage na riba da kuka bayar in dai ku mumine ne ku bari in kun ba da bashin sai kuka ji wannan aya ta sauka to kar ku karɓi ruwan ku karɓi kuɗin ku kawai to anan muka kwana sai aka ce fa illam tafa'alu in ba ku yi haka ba kuka ki barin sauran abin da ya rage na ruwan ko kuma a'a ba ku bari ba kuka ci gaba da ba da bashi kuna karɓar ruwa to fa'azanu bi harbin min Allah wa rasuli ku shirya yaƙi na jiran ku yaƙi daga wurin Allah da yaƙi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ai in lam taf'alu amrallah kuma ku aikata umarnin Allah ba walam tuqiru bi taharimin riba ku tabbatar da haramcin riba ba walam tatrukuhu ba ku bar riban nan ba fa alamu annakum kuffarun ku kafirai ne hukuncin kafirci ya sauka kan yaharibukum Allah wa rasuluhu Allah da manzansa za su yaƙe ku wato ayya'izukum Allah fil fil akhirah bin nar kuma yana muku wa'azi a lahira kuma za ku gamu da wuta yau azukum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dunya bi sayfi manzo Allah kuma zai azabtar da ku a duniya ta hanyar yakan ku da takudu malamai sun yi magana akan wannan suka ce idan mutum shi kadai ne yaya yakin zai kasance harbin min Allah wa rasuluhu harbin min Allah wani abu ne na Allah zai iya haɗa ka da su irin abubuwan da yake haɗa mutum da shi na bala'i har gun mila rasuli fa sai hukunci alƙali in ya ji mutum yana ta'amuli da zuma ya karɓe shi ya kama shi ya hukunta shi ya sa a ɗaure shi kuma ya ya ɓata abin da ya karɓa na riban ya mayar idan ya karɓa ya mayar sannan wannan ga mutum kamar ɗaiɗaiku ke idan gari ne fa garin mutane ne maciya riba ko suke guruf suka zama garin yan riba to wannan an ba wa sarki dama ya ɗauki makamai ya doshi garin in ya musu gargaɗi suka ki ya yaƙe su da takobi yadda ake yaƙen kafirai har sai sun daina to kafirai ne malamai suka ce ba kafirai ba eh an shayin amfani da kalma na kaman kafirci akan abubuwa da yawa amma ba ana nufin kafiri kafirci allazi yakhruju min al-milla wanda yake fitar mutum daga cikin addini ba a'a kafirci ne na sako wanda yake kusa da a ce mutum ma ba musulmi ba to shine abin da malamai suka to harbun min Allah wa rasulihi malamai sun fassara shi musamman a zamanin yanzu kuma da cewa yakin tattalin arziki Allah subhanahu wata'ala ya dora mutane yawan asara yan kasuwa yawan gobara yawan fashi da makami gashi nan dai abubuwa iri-iri yan su kansu waɗanda suke wannan ta'amuli na riba ya zama ba su da kwanciyar hankali a rayuwar su kullum ga dukiya amma ba su cikin walwala ba su cikin jin daɗi suna rayuwa cikin kunci ko ga mutum ya tara dukiya mai yawa amma shi kansa sai da hankalinsa ba kwance yake ba to wannan duk suka ce yana daga cikin wato nau'o'i na yaƙi da Allah subhanahu wataala ya ce zai yaƙi mutane kuma manzonsa zai yaƙi mutane wa in tubtum idan kuka tuba daga karɓar riba to falakum ru'usu amwalikum yan kan dukiyanku naku ne uwar kuɗi shine ru'usu amalikum naku ne wannan ba wanda zai taba muku la tazlimuna ba za a bar ku ku zalunci kowa ba ta hanyar ku ci kuɗin sa ba ta hanya ta halal ba wala tuzlamuna ba za ba za ku kuma za a zalunce ku ba za a rage muku komai daga dukiyar ku ita shari'a abinda take so shine a yi ta'amuli ba ta hana ka cin riba da hausawa suna wani magana wai wai wai menene ninkin ba ninkin riban ninkin ba ninkin al'afan mu ba a fatin haram wai shine idan ka sayi kaya kamar naira dubu ka sayar dubu biyu to shi kenan ka ci ninkin ba ninkin haram to ba haka ba wannan al'afan mu ba afa ana maganan cin kuɗi ne ba tare da kun yi gumin komai ba in kana son ta'amuli na kasuwanci babu shari'a ba ta hana ka ba sayi kaya ba da kuɗi da ka sai kayan nan ka ba da kuɗi je ka sayar da kayan ka yanda ake sayarwa a kasuwan kowace wuri idan ka san zaka siyo shi a wata kasuwa naira dubu ka sai da shi a wata kasuwa dubu uku ba ruwan Allah ba komai babban matsala dai kawai sai dai ka faɗa cikin halal amma sai dai ka faɗa cikin rashin tausayi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu imra'an sam'an idza ba'a sam'an idza shara samhan idza qab Allah ya ji kan bawan da yake mai sauki in ya tsayar mai sauki in ya tsaya mai sauki in yana jin bashi to amma in kasuwan duniyar ce haka ba su da matsala in ka je kwatano za ka samu yadin nan naira ɗari biyar in ka zo Najeriya nan dubu biyu biyu ake sayarwa kowa ina haka ne ba ruwan Allah akwai wani mutum da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi akuya ya je ya sayar masa ya je ya sayar da akuya ya sayar ya samu ya sayar da daraja sai ya siyo awaki biyu kuma ya zo da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akuya ɗaya ta je ta dawo da awaki biyu Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arfa Allah tijarata Allah ya riba wa kasuwancinka Allah ya bayar baka kasuwanci kaga da haramun ne da annabi ce a ai uwar kuɗi riba ta kai uwar kuɗi ko ba shi bane abinda kawai ake aka kishi ne shi a shari'ar musulunci bashi ana yi ne dan Allah bashi na wanda ya mutu dan haka ana bayar da shi ne dan Allah idan kuma kasuwanci ne ba matsuwa ba mutum ya zo neman bashi to sai dai ya karbi jari ya karba a matsayin ya karbi jari za a je a yi kasuwanci iri kaza yi kuɗi ya karɓa amma za ka fi samun ƙaruwa yanzu mutum ya zo wurin ka ce wane ba ne dubu ɗari biyu akwai wani hanya da na gani na saye da sayarwa ma duk abin da muka samu riba za mu rinka kasawa kashi biyu ka ɗauki kashi ɗaya ko kashi uku ka ɗauki kashi biyu shi kenan wannan na masu kuɗi kenan dama ba mutuwa ya sa shi bane amma asalin bashi ana ci da mutuwa dan haka Allah ya ta asiri ba akan su ba a ci riba akan bashi kwata kwata na'am wa in qala usrajin fa nadiratun ila maisara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun Abdullahi bin Abbas ya ce lokacin da wancan aya ta sauka in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamuna to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda zuwa ga atta ya karanta shi ga bani saqif saboda suna bin bashi sun ba da bashi da ruwa suka ce eh lalle mun ji mun amsa mun tuba zuwa ga Allah mun wannan izini ne daga Allah cewa da manzon sa cewa za su yaki duk mai cin riba haka suka ce a ba su tunda an ce fa in tubtum falakum ru'usu amalikum wa a ba mu sauran kuɗin mu daga wajen bani mujira su bani sake suka ce bani mujira da yake su suke suna bin bani mujiran bashi sun ba su da ruwa suka ce yanzu ku ba mu uwar kuɗin mu sai bani mujira suka ce nahnu al-yawma ahlu usrin mu a yau muna cikin kunci ba mu da hali wa akhiruna ila an tudraka thimar sai ku girma sai ku jinkirta mana har zuwa kaka wato su kakan su shine yanke ƴaƴan dabino kace sai ku jinkirta mana lokacin da muka yi girbi muka yanke dabino muka sayar sai mu biya ku sai suka ce a an hana mu riba an ce ba za mu karbi tsarin riba ba kuma yanzu ku zo ku sai ku biya mu bashin mu kawai to shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa in kana zu usratin idan shi wanda ake bin sa bashi ya kasance ma'abucin kunci ne baya da hanyar da zai samu kuɗin da zai biya ku bashin ku da kuke bi fanaziratun ila maisura sai ku saurara masa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai wadata shi ku saurara masa har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai sauwaka masa samun hanyar biyan shine nazaratun ila maisura wa an tasaddaqu ku ma alheri ku ku yafe abinda kuke bi bashi ko shi ya khairu shi yafi ma alheri gare ku wato ku saurara mu mun da baya da ki zuwa lokacin da ya samu hali Abdullah ibn Abbas da Shuraih da Ibrahim an-Nakhai sun ce shi saurara wannan yana wajaba ne a cikin bashi kawai ba bashin ruwa ba kowane irin bashi idan mutum baya da shi yace ka saurara masa ya wajaba ka saurara masa ba wai bashin riba ba shuraish alƙali kenan alƙalin surai da na ali shurai ya ce yihu basul mu'sir fi gairin min ad-diyun ana fi gairin min ad-diyun ana tsare wanda yake baya da hali a cikin bashin da ba na riban ba wato kawai in dai mutum ba in dai mutum ya ci bashi lokacin biya yayi ya ki biya to har ana iya tsare a kurkuku ya biya kamar yadda malamai suka rubuta a cikin fiqh man alal amwali qa'ada fadarbu sijnu alaihi abada duk wanda yake sarkin rikici ya ci bakin mutane ya kibiya to kawai idan an kai ka kotu ya tabbata ya ci baki kuma aka ce ina kuɗi yace babu to a rinka masa duka ana kai shi kurkuku na sai ya ji da haka ake yanzu da ba a samu irin irin bakin nan na ganganci ba ko ma'aikaci ne ya karbi babur a nan je ya karbi bashin noma a nan ya je ka wato abubuwa na shari'a duk an bar shi yasa haka yake faruwa akwai abin da ake kama hajaru a shari'ar musulunci hajaru mai gidanci da kansa sai a ce albashinsa ba za a bayar ba sai babbansa ya zo ya gani sa hannu i ba da hankali a shari'a akwai abin da ake ce masa hajaru tsaye mutum a hana shi shiga cikin ta'amuli da dukiyarsa in an ga baya yi ta hanyar da ya kamata to duk babu wannan yanzu ba a yi wannan sai in ka karba in ka karbi bashi in mahajuri ne in mutum ya baka shi yayi ganganci sai a yi sanarwa wane mahajuri ne daga yau an fahimci in ya karɓi albashinsa dubu hamsin baya isa gida da dubu goma yana barin iyalansa cikin yunwa da fatara da wahala don haka daga yau shari'a ta bayar da hukuncin hajjarewa a kansa ta sa kula da shi a hannun babbansa ko wani kawunsa ko wani menenensa don haka daga lokacin ba za a ba shi sana'arsa hannu da hannu ba haka sojoji sun fi mu su suna yin wannan su sojoji suna yin wannan saboda su suna da doka idan matar mutum yana yawan shan giya yana barnan kuɗi tana zuwa tana zata kai ƙara ba a bata abinci shikenan sai to ta zo in ta zo kawai sai a ba da doka daga kwaman cewa salaransa 2 over 3 da a bashi ai 1 over 3 da a bashi 2 over 3 za a ba matar sai ta zo sai ce mata 1 over 3 na abinci 1 over 3 na kudin makarantar yara da sauransu da abubuwa da suke tasowa sai ba shi 1 over 3 sun yi zai shaji to kaga aiki wato doka saboda suna kula da doka to wannan abu da suke yi daidai yake da shari'ar musulunci don mutum ya zama mai almugabbar mubazzaranci mai marar abin nan ne to shari'a ta kansa ido a kansa saboda haka ma bashin ma inda a ce ka'idodin musulunci ake bi ba za a rinka irin wannan bashin na safaha ba kamar kamar yadda wani lokaci mu'azu gwamnan mu'azu ya taɓa yin nan akai ta zagin sa daidai ne daidai ne amma mutane ne ba sani ba wani dalilin da za ka zage daidai ne shine shugaba na jiha gaba ɗaya duk wani ma'aikaci yana ƙarƙashin sa ne sai ya je samu an an zo biyan albashi ya je ya duba wani wuri da ake biyan albashi sai ya ga an ba mutum ɗari takwas sai ya albashi sa ai haka ne ranka da ai da ƙungiyar union na ma'aikata ya karɓi nan ya karɓi bashin mota ƙungiyar banki ya karɓi na kaza a kaza sai ce a ba shi kuɗin aka ba shi kudin sai ce daga yau kowa a ba shi kudin sa hannunsa in ba shi kudin sa hannunsa masu bin ka ba shi su bi shi can su je su karbi ba shi shi kuma an ba ka ba shi an ba kudin ka hannunka da aka ce masa yaya ce ya za mu ba mu ma'aikacin mu mu zo mu ba shi mu ba shi albashi a zo a ba shi ɗari takwas ya zo ya kasa ce da iyalansa ya ki zuwa wajen aiki ya je yana leburanci yana a taɓa in biya ke mana aiki ita ai bai dace ba saboda haka ya ce shi bai yadda da wannan ba aka ce to ya ce to sai dai masu bin bashi su karɓi fasanta amma kar a ba ma'aikaci ba kuɗin sa ƙalla kasa kashin tutar in dubu talatin ne aƙalla a bashi ishirin a hannunsa masu bin bashi su yi haƙuri a basu a cikin goma na a yayyaga musu bankuna suka ce a ƙungiyoyin ma'aikata dama lokacin ɗanyen ma'aikata matuta domin iri iri ko a baka bashin shinkafa a bashin menene bashin ne ya zo ce to shi da yadda ba bankuna suka ce a wace to ai tebur aka yi tebur aka yi wajen wata shida ana tebur bankuna suka tsiya ce ta ce ranka da dama lokacin sun samu su ranka ta ɗaya aikin aikin mu muke yi mu mutum ya zo neman bashi za mu bashi mu ba mu da amma sai to shi kenan mu kuma za mu bada kuɗin ta hannunku ba bari mu bada kuɗin tare shi ne tebur shi ke suka zo suka same shi bayan watanni uku suka je suka bi shi sai a ran kai da ɗaya kaza ka ce ni ma aiki na nake ku je kuna aikin ku ni ma na to daga nan aka rage aka yi kaselin din yawan bashi sukan nan marasa kan gudu har kawai sai ga wai shugaban ma'aikata na wata kungiyar ma'aikata ko menene nan da ya yi gida kaza ya yi gida kaza ya yi gida kaza ya menene kaza duk da kuɗin bashi to shari'ar musulunci ba ta yadda ka karɓi kuɗin mutum ka je ka zauna a kai haka kawai ba tun da ya yi maka alfarma ya ma mutunci ya baka bashi yanzu mafi yawanci mutane suna wannan sai su ci bashi sai mutum ya ce ya ya wuce gaban ka wa ya na wuce gaban wani wato wai ya ci amana to shari'a ba ta yi da wannan in ka ci bashi in baka biya ba kawai za a kai ka kurkuku a tsare ka na'am na'am muka ce ko wa an tasaddaku ko ku yi sadaka da sauran dukiyan khairul lakum shine ma yafi muku alheri inda kun gane idan mutum baya da hali ku yi ku yi ku yi ku bashi ku bar masa sauran sauran sauran dukiyan shine la tuzlimu la tuzlimu mu karanta to ci gaba in kuntum ta'lamuna idan kun sani na'am واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون na'am wattaqu yawman ku ji tso ku kiyayi wata rana turja'una fihi ila Allah wanda za a mai da ku zuwa ga Allah a cikin wannan rana duk bayan an yi wannan wa'azi an yi wannan bayanan na hana riba ga yanda za a yi da riba kai da kaci bashi ga rangwame kai wanda aka ce maka kana da dukiya kai zakka kuma in kana da hali ya kamata ka ƙara da yin sadaka ta tsawo da sauransu to duk dan me kake ka yi don ka kiyaye ka kiyaye akwai wata rana fa to da una fihi ila Allah wanda za a mai da ku zuwa ga Allah abinda kake da shi duka koma lahira babu shi a hannunka ƙarfinka babu dukiyarka babu kai ma da ka ci bashi duk da kai ake yi kai ma ka ka kiyaye ranar da za ka koma zuwa ga Allah ka karɓi amana ka karɓi bashi bisa dan Allah ka kawo sunan Allah ka kawo sunan manzon Allah an baka sannan ka je ka danne ka ci biya duka ana mu dukkan su gabaki ɗaya wa'azi kiyaye ranar da za a maishe ku zuwa ga Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت sannan a cika ma kowace rai rai sakamakon aikin da ta yi wahum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba wannan gargadi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala cewa bayi su cika alƙawarin da suka yi tsakanin su da juna su yi mu'amala mai kyau ta tsakanin su da juna kuma sanarwa ne cewa duk abin da kai na alheri akwai sakamakon sa in na sharri ne kai ma akwai sakamakonsa a lahira ba a zaluntan ka kai kuma ba a ce ka zalunci kowa ba wannan ita ce aya ta ƙarshe kamar yadda Ibn Abbas ya faɗa wanda ta sauka ga baki ɗaya na Alƙur'ani wannan wata koyon manto da wani fi ila Allah kuma to sai kullun sun ma ka saba mun lamu ita ce ayan ƙarshe da ta sauka na Alƙur'ani gaba ɗaya bayan ta aka ce da kwana takwas wasu ka ce da kwana tara wasu ka ce da kwana bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati kamar yanda ibn abbas yace nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ata ta manzon Allah wa zalika annahu lamma hajja albayta lokacin da manzon Allah ya je hajjin daki nazala alaihi jibril alaihi salam sai jibril ya sauko masa huwa waqifun bi arafa yana tsaye a arafa ya saukar masa bi kauli ta'ala da faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida wannan an ce lokacin da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka a hajjatul wada manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa ta akan aya ta 280 na cikin bakara haka manzon Allah ya ce to ah to da ya dawo gida kuma sauran sauran kwana tara ya rasu sai aka saukar masa da wannan ta koyomin sujauna fi ila Allah kuma to sai kullum sun ma kasabuhum la yuzlamu malamai suka ce ayan innaka mayitun wa innahum mayitun ita ta fara sauka shekara daya kafin hijjatul wada ko shekara daya da wata shida kafin hijjatul wada sai manzon Allah da ya ji wannan inda kuma yasan mai sai ya laita ni alau mata zalika ina ma na san yaushe ne zan wannan rana za ta zo sai Allah ya saukar da izraja a nasarullahi wal fatahu bayan ta sai manzon Allah ya ce to wannan fa an kawo mun labarin mutuwa na kenan kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake fassara wannan aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka sai aka ce ya rasulullah kana kuka don tsoron mutuwa sai ya ce a ina ai ba maganan kuka don tsoron mutuwa ba ina maganan saka mutum a kabari ina maganan kuncin kabari ina maganan duhun kabari ina maganan tsoron tsoron tashin alkiyama wanda ba wa zai fuskanta wannan shi nake tausaya wa mutane wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tausaya to bayan nan manzo Allah ya rayu shekara guda sai aka saukar da laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum sai kuma ya tafi haji da je haji sai aka saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum to yace bayan an saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum sai manzon Allah ya rayu kwana 81 bayan kwana 81 ya ka saukar da wata koyon manto da wani fi ilallah kuma tofe kullum sun haka kaza bayan haka sai manzon Allah ya rayu kwana tara wasu kace kwana bakwai ke yau na'am to wannan ita ce karshen aya wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar in dai ayan Qur'ani ne zuwa ga manzon Allah kisa malamai sukan ce ita al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce karshen aya ayar ayatul ahkam ayar da ke zuwa da hukunci ita kuma wata tsoyon turja'una fi ila Allah take karshen aya na wa'azi take karshen kuma ayoyi gabaki daya na'am يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم قاتب بالأجل ولا يأب قاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن قال الذي عليه الحق صفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالأذى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دؤوا ولا تفعلوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى عجله ذلكم أقفل عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناه ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يدار قاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم نعم so Allah subhanahu wata'ala ya yi maganan cewa wata ƙuyoman tuje unafi irin lasu matuwa fi kullu nafsin ma ka sauran la yuzlamun sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi maganan cewa me wanda ya ci bashi la tazlimuna ku da aka ci bashi a gurin ku wala tuzlamun la tazlimuna ku da kuka bayar ba za a zalunce ku wala tuzlamuna ko kuma da kuka ba ko da kuka bayar ba za ku zalunci wani ba ko kuma ba a ce a zalunce ku ba duka bangare ne dan haka a ce kar a zalunci mai kaya kar kuma a zalunci wanda ya bada bashi saboda haka ba wai kai da ka ci bashi kana jin ana cewa a yafe maka a yi menene a yi kamar an baka garanti ne kai kuma ka zama mai farma to shine sai aka ce ma gabaki ɗaya bari a a yanke hanyoyin duk wata matsala duk wata matsala da rigima da za ta taso bari a yanke mafi yawanci mutane sukan samu su yi rigima ne ko su yi ko su yi a samu rikici ne lokacin da aka ci bashi babu kowa sai a ce ai da ni da kai an yadda ai habawa ne ni tsakani na da kai kuma sai an kafa shaidu tsakani na da kai kuma sai an rubuta ba wani ma yanzu ne zo cin bashi wurin ka dan uwanka ne ka ce to a dauko takarda ni din yanzu ni din haka ne wannan kaucewa shari'a ne ka'idar shari'a ce saboda rigima tsoron rigima to kana ni din ni din sai ka rasu ba kai din kai kana jin ba za ka biya ba ko sai ka rasu sai dan uwanka ya zo ya ce yana jin ka baki ƴaƴanka suka ce ba su yadda ba to ya za a je ba ta bangaren ka bane ba kai ne ka zo ka musu cewa ai ni ba ka bani bashi ba kaza kaza a'a kai din ka yarda kai ba za ka kasa biyan sa ba to sai ka karba kafin aji kowa ya ji ba a ji ba sai kar shi kuma ba takarda sai zo yace yana jin ka kaza ƙarshe ya'yanka sai a yi rigima ko ba haka ba to shine Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan aya wadda take warware mafi yawa daga cikin matsaloli ya yi lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kullum idan Allah subhanahu wata'ala zai kawo hukunci na addininsa to sai gindaya abin nan da kai kake ka yarda da shi imani ma'ana kenan matukan kace baka yarda da wannan hukunci ba to maganar imani ta ƙarya ne ya allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani idza tadayantum bidaini idan kuka yi niyyan cin bashi tsakaninku ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abun ambatawa ba bashi ne irin ba ni rance yanzu nan zan ba ka kaza ba a'a za a bashi ne sai nan da wani lokaci to faktubuhu ku rubuta إذا تآمنتم بدين مؤجل فاكتبوه وهذا إرشاد منه تعالى وأن في رواني لدى الله تعالى لعباده فباينسى بكتابة المعاملات في وقومي أين جزائن معاملة أربوك yanzu duka shi yasa Allah ya yalamu na zahiran min alhayati yanzu yahudu da suke tashi shirye su sun dauki musulunci su gane musulunci suka raba biyu abinda ya faɗa na tsarin rayuwar duniya sai suka ɗauka suka kama mu'amala da abin da ɓangaren addini ne suka wata kun surci ɗin nan da abinne ne duka shari'a duk shari'a sauƙi da kwanciyar hankali an zo a yanka dindin har ko yan kasuwa da yaran ku suke dan fara dan ba a yanka da suke da ka'idan mu a kasuwanci duk sai an yanka da suke to ya zo mutum ya zo ya ce to ya ce sun zan ya ce rubuta mu da kuɗi ina ya ga cewa ai mai gida ba wai wani sulke ba ta zan ka gashi a gindirin su an cire kaza an cire kaza to duk da muna amfani da ka'idar shari'a wallahi hutu ne to amma mutanen mu saboda duhun kai kuma sai a dauka wayewa ne ko ba wayewa ba Allah to wannan yana koyar da mu mu'amala duka a yi rubutu a kan a yi fayil a yi ofis a yi komai wannan duk shari'a ce ta dora domin liyakuna zalika ahfaz da wannan zama ya fi kiyaye ka'idodi wa awsat ya fi bada aminci wa mu'amala tsakaninku limit idari na gwargwadon ajalin da aka yi wa miƙata da lokaci a san gwargwadon wato abu biyu ake lura da shi nawa ne kuma zuwa yaushe ne shine miƙidari ha da miƙata miƙidar gwargwado ka zo kana ce a'a ni fa dubu tamanin ne ce a'a dubu casa'in dai ba rubuta ba ne ko ba haka ba inda rubuta haka ana cewa wannan yana ta casa'in wannan ta tamanin ka ga mai kidare ne ni katiha mun karshen wata yayi lokacin da kace yanzu za ka kace za ka biya a'a sai nan da kwana goma to inda da akwai rubutun takarda me zai kawo wannan gardama wal yaktub bainakum katibun bil adl to a iya sa ran da wanda yake sai wanda da wanda zai asba a saya a gunsa ko da wanda zai karbi bashin da wanda zai ba da zai ba da bashin duk ba su iya rubutu ba tunda a zamanin sabon ilimi da ya yaɗu na yawan rubutu haka to idan babu a nemo katibu marubuci ya kasu bai rubuta bil adil shi kuma zai rubuta kada a masa yafta ido ya rubuta abin da baki ne a kan shi sa aka gargaɗe shi aka ce shi kuma zai rubuta ya rubuta bil adali akan adalci ya rubuta abin da shi aka aka yi gani da idansa wala ya bakatibun an yaktuba shi kuma mai rubutu kada wai dan yana ji da ilimi ko don mun mai da masu rubutun abin nan ko ko rubutun mana yace shi ba zai rubutu ba kar ya bai wani da Allah ya masa shi ma kar ya ruwa ne ya an yaktuba ya rubuta kama allamahu Allah arbi wani abu nan a ciki akwai wani talmihi zuwa ga goranta maka kai da ka iya rubutu ka ce ba za ka rubuta ba kaza kaza to sai Allah ya ce kar ka ki rubutawa fa kar ya ki rubutawa kama allama kulla kamar yanda ya sani fa wannan ilimin a yana ya same shi daga wurin Allah dan kar ya ruwa da abin shi ma Allah shi ya bashi ko falyaktub dan haka ya rubuta wal yumlil allazi alayhi alhaq duk wato shi sai san aka je akan ake cewa administration a Qur'ani aka samu aikin office idan ya ga mai rubutawa shi wanda ake bin sa ba shi yayi sign wasu suka ce signing duka shine wasu suka ce a'a wanda ake bin sa ba shi shine kuma yake bayyana shine gaskiyan shi yake bayyana amma in an zo har zuwa ƙarshe shi bai iya ba ba shi zai faɗa ba kawai receipt ne to sai ka yi signing in ka karanta shi yasa sai a ce karanta in ka karanta takardar ko receipt din ko agreement din in ka karanta sai a ce ka sign to kaman ka karanta kaman kai ka faɗa a rubuta to amma anan shari'a sai ta ce waliyun lil ladzi alaihi alhaq kai da ake bi baki kai za ka yi bayani saboda ya ji daure ka wannan alhaji wani ya ba mu wani bashi ga mai rubutu zai rubuta waye zai gaya wa mai rubutu abin da zai rubuta ta ce kai da ake bin ka وليملل الذي عليه الحق ويملل الذي له الحق shi wanda alaihi alhaq kai da ake riba ki zaka ce rubuta eh ni wane dan wane na anguwa kaza a gari kaza na karbi bashin dubu kaza a gurin wane ran kaza ga watan kaza bisa sharadin zan biya shi ranan kaza ga watan kaza sai a gama rubuta to falin ladhi alaihi haqqu wal yattaqillaha rabbahu shi mai cin bakin nan ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala yabqas minhu shay'a kada ya tauye komai daga abin da ake bin sa wasu kuma suka ce a'a shi mai rubutu ya ji tsoron Allah kar ya tauye komai daga cikin abin da ake bin mai wanda ake bin sa bai na'am fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan idan wanda ake bin sa bashin wawa ne ba mai cikakken hankali bane au da'ifan ko tsoho ne tukuf sai an gaya masa eh to ba to sai ke gane abin da ake yi ba au la yastati an yumilla ko ba zai ma iya shuktan ba falyumlil waliyuhu bil adl a nemo waliyin sai ya kimla ya yi shuktan da adalci yawwa ni wani wani kai waliyin safi yanzu ka ga maganar waliyi kenan shari'a akwai mahajjuri sai musu fihin waliyin sai ya yi bayani ko yaro ne za a baki baki ya zo ya yi bayani eh ni wani a matsayina ga babbana sai babban sai zo to bari a rubuta kai wani dan wani ni a matsayina na babban wani na shaida wani dan wajen dan uwana wani an ba shi bashin dubu saba'in ko dubu ɗari na kuɗin makaranta da ya karɓa a wurin wane-wane saboda ba shi da kuɗi amma lokacin da aka zo ƙarshen shekara aka biya kuɗin gidan hayan da babansu ya bar musu a gado irin yaro ko sahihi yana asibiti ko baya da lafiya ba zai iya magana ba ana son a bashi bashi kuma kuɗi babu zurutun kuɗi sai kadara duk ana yin ake yin baki haka to wanda yake ɗan uwan mai duniya ya tsaya yana bayani yana faɗa ana rubutawa wani yana kwanci baya da lafiya na karɓi bai saboda za a biya kuɗin jinya kaza kaza shi ne shi ma waliyin yayi bil adali da adalci to lokacin da kuke wannan fa wal wastashidu shahidaini min rijalikum ku nemo cikin mazajen ku muminai a samu shaidu biyu zo su zauna suna shaida wannan abu da ake yi saboda in an je an samu matsala ma su za su zo su ba da shaida fallan ya kuna rajulain idan ba a samu mazaje guda biyu ba fa rajulun wa imra'atani a samu namiji daya da mata biyu nan ake nuna kenan mace tana matsayin rabin namiji ne rajulun wa imra'atani sai a samu maza namiji daya da mata biyu mimman tarzauna daga wanda kuka yadda da gaskiyar su min shuhada'i daga masu shaida ya ubangiji ya an ce maza biyu yanzu kuma an ce an mai da abun ya zama uku namiji daya da mata biyu to me yasa mace ba za a tsara da guda ɗaya ba yace an tadilla ihdahuma wa tuzakkira ihdahuma al-ukhra dan kad daya ta mance ɗayan ta ce in wance tana da tamanin zai muka ce ko yawa ai da daga kamar saba'in ne dai tuna tamanin ne saboda me da ƙillata aƙalhin saboda ƙarancin hankalin shi ne mazu sallallahu alaihi wasallama a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu mimma inna min naqisati aqalin wa dini taba ganin wasu masu tauyayyen hankali da tauyayyen addini ba kaman mata sai Aisha ta ce ya Rasulullah me dalilin da za a ce muna da tauyayyen addini yace eh ashe ɗayan ku idan tana haila ko tana jiki ba ta kan bar sallah ba ita ce haka ne sai tauyewan addini kenan yanzu kika shekara tamanin namiji shekara tamanin sallan ki nawa ne na shi nan ana cire kwana bakwai bakwai bakwai bakwai a duk wata ana cirewa sallan ki nawa za a calculating din salloli za ku zama daidai ce kin ganin da kasan addini na kasan hankali fa take yace Allah baki ji Allah yana cewa an tadilla ihdahuma tuzakkira ihdahuma al-qura wannan shine na kasan hankali hankalin bai cika bane yasa aka ce a nemo guda na wala ya bashu hada'u shaidu wato wannan aya ayan hutun mai ja kenan ita tana man ita ce tana cikin manyan dogayen ayoyin alkur'ani wanda babu kamanta galibi to ita ce dan haka mai ja sai ya huta kawai mai tafiya ya yi aiki gane wala ya bashi da o shaidu kar su ki idan ma dun an ce su zo su yi shaida sai an ce mai rubutu kar ya ki to kuma za ce ku zo shaida a ni ka rikici ba da shiga ciki a ka zo ka zo ka yi shaida kada shaidu su ki zama da idan an kira su wala tasamu kar ku kosa an taktubuhu fa kuma rubuta shi kar ku ce a'a ana sauri ana ne rubuta sagiran aikin bashin karami ne au kabiran ko babba ne ila ajalihi ku rubuta lokacin zuwa har lokacin biya zalikum wannan rubuta da kafa shaidan nan aqfatu shi yafi adalci inda Allah a wurin Allah in an yi haka an yi aikin adalci kenan wa kawamu shine mafi ba da ƙarfin gwiwa lishahadati ga masu shaida masu shaida sun shaida ake kuma ga takarda ya ta gani a kotu a kowane magana ne ai shaidar zurna yake ga takarda kaga ana so mai shaidu ga takarda shaidu sun zo sun ba da shaida ana tuhumar su ai an rubuta takarda a lokacin a rubuta takarda ga takarda to yaushe aka rubuta takarda wa ya sani shaidu su wani zama da suna nan kaga ya ci sauki wa'adna Allah ta sabu ya fi kusa kuma da ba za ku rinka shakkan duk abin da kuka yi ba ba wani riba yanzu kwanan nan ake gama wani rikici wasu mutane babansu wai ashe ya sai da gidansa ma wani mutum kuma wasu ba su sani ba Allahu a'lam ko yaya aka yi haka uku suka zo suna ganin gida ne a bakin titi suka sai da gida miliyoyi sun karɓi kuɗi suka kasafta yanzu kuma mutum ya zo ya duba ya fitta takardun shi shi gida ya saya a wurin mai gidan su kafin ya rubuta tuntun haka babban magana aka da aka rubuta akai kotu da alƙalai da ne to haka ina takardun ne yarjejeniya ina yake idan da suka shaida akai wannan shimiki ina duk ya kamata kai kuma mamaci ko mai kaya da ne ya zama kana da wani wuri na musamman a cikin kayanka inda kake aje takardun ka na cinikin da kai in bashi ne ka karba in an biya ka so ce kace to na biya ran ka zaka wannan kaza ko in baka biya ba ka bashi kuma baka biya ba dan yan magada su kuma kan su zo da gawa sun kayan mamaci su ce to ai amma a zo ayi rabo ai kaza a'a duk bambance takardun su da komai su su gama bincike su tabbatar cewa yanzu ba babu wani rigima kuma sun gama bincikawa ba wani baki da ake bin sa ba wani bashi da yake bi ba kaza kaza takaddu kaza ga sunan na gidansu in yan sayar ya bayar shi sa ake son ka sayar da gida ka dauki tsofin takaddun da masallin duka dan kama wanda ka sayar saboda kar wasu su zo wannan takaddun sai da takaddun gidansa kaga sai a yi rigima kai kuma ka rubuta sabon takarda na sayar ma wani kaza kaza kana da takaddun gida ka saya a wurin wani kaza kaza kaza kaza ko fili ka saya a wurin wani kaza kaza kaza yana nan yana aji sai kuma ka zo ka sayar ma wani sai a kawo sabuwar takarda ya kawo takarda na sayar ma wani kaza kaza kaza kaza kaza sai ya tafi da takarda na ka kwatin suna to ka bari rigima magadan ka zuwa ce ke ga takardun filin wani in dai ba wai lokacin da aka yi sun ji sun gani ba wasu ma sun ji sun gani za su yi rigima kuma to kaga sai sai sai su zo su ce su sai fili na baban su ne shi kuma wanda ya zo ta gaga takardun da aka sayar sai a fara ganin ɗaya daga ciki ya yi ƙarya ka ga matsalar kenan saboda haka har ku kosa ku rubuta ko karɗan ne ko babban ne ya fi adalci ya fi daidai da a samu daidaituwa wajen shaida ya fi kuma kore shakku illa an takuna tijaratan sai dai in kasuwanci ne hadiratan kasuwa nan da nan tudiruna da kuke mudaranci sai sa ake kiran mai kasuwa ne sai da sai mudiri eh wanda kuke kewaya ta bainakum a tsakanin ku kamar cikin cikin kasuwa ne wannan ya saya ya ba kuɗi ya saya wannan ya miƙa maka kaza a taru a tattace a lewu to za a zauna ana ta abin nan amma haka duk ta ku turai ba wasu an buga kawai an sa a cikin suke ne a gani sai a yage ma da sai a baka su ba wasu to wannan din ba wai hana ba ne illa din illan ba ta hani ba ne illan ta ta hafifi an sauwaƙe muku wannan shi yasa zaka ji ma abin da za a ce walaysa alaikum junahun Allah ta kutubu ba laifi in ba ku rubuta ba in ku rubuta fa da laifi ba laifi na haka ba laifi in ba ku rubuta ba wa ashidu wa ashidu amma ana karfafa muku fa ku rinka kafa shaidu idza tabaya'atun in kun yi cinikayya wala yabara katibun kar a tuci mai rubuta shaidan ka ciniki wala shahid kar a tuci mai shaida wa in taf'alu in kuka aikata cuta ma ɗaya daga cikin su fa innahu fusuqun bikum wannan fitanku ne daga shari'a fitanku ne daga biyayya wa Allah fasikanci ne wattaqullaha ku kiyaye sabawa Allah wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da ku ilmomi masu amfani ku yi amfani da su don su amfane ku a duniya da lahira wallahu Allah alimun masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai babu abin da Allah subhanahu wata'ala bai sani na maslaha rayuwanku ba da yadda ƙarshen al'amarin ku zai kasance ba sadaqallahu alazim wa ballagha rasulul karim wa nana ala zalika min ash-shahidin